الحمد لله الحمد لله العزيز الوهاب الغفور التواب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير خلق الخلق فأحصاهم عددا وقسم أرزاقهم وأقواتهم فلم يمس منهم أحدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له في ملكه وهو العظيم القاهر فلا يعجزه أحدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر إمام الأنبياء وسيد الحنفاء صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أئمة العلم والهدى ومصابيح الدجى وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى ثم اعلموا أن مراقبة الله واستشعار عظمته والخوف منه من أعظم العبادات وأهم الواجبات على المسلم وقد حذر سبحانه وتعالى من الغفلة عن ذلك فقال واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه ويقول جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور إن مما يحيي الفؤاد ويذكر القلب ويعين على مراقبة الله سبحانه تأمل آيات الله تعالى في كتابه الكريم فقد قال جل وعلا سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار وقال تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين وقال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقال تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه وقال تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى وقال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وقال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم وقال تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون وقال سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين إلى غير ذلك من الآيات التي تحيي القلب لمن كان له قلب والتي تبث الحياة لمن كانت له حياة أسأل الله تبارك وتعالى أن يحيي قلوبنا باستشعار عظمته وشدة مراقبته على أعمالنا وأقوالنا أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه al'ummar musulmi bayan godiya ga Allah maɗaukaki da salati ga ma'aiki annabinmu Muhammad sallallahu Alaihi wasallam mu sani ya bayan Allah bayan kiranmu cewa mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka, mu sani cewa lalle kiyaye Allah da lura da shi da sanin girmansa da jin girman nasa a zuciyar bawa da kuma sanin cewa Allah maɗaukaki yana sane da kai yana kuma ganin abin da kake a kowanne hali. lalle wannan yana daga cikin manya-manyan ayyukan ibada kuma yana daga cikin mafi muhimmanci abubuwan da suke zama wajibi akan musulmi ya riƙa yinsu Allah maɗaukaki a cikin alƙur'ani ya tsoratar da mu yana cewa wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu ku sani cewa lalle Allah ya san abin da ke cikin zukatanku babu wata zuciya da Allah bai san abin da ke ciki ba Allah ya san komai ya san tunaninka ya san shirinka ya san me kake kintsawa za ka aikata bayan sallar juma'a ya san abin da kake kintsawa za ka aikata gobe ya san shirin da kake yi na amfanin wani ya san kintsi da kake yi domin cutar da wani a wata ayar Allah maɗaukaki yana cewa ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur Allah yana sanin ido mayaudari idan da yake siffarsa ita ce mai yaudara ne shi yana kyafte-kyaften ido mun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana kyafta ido irin yi wa mutum alama ɗin nan da ido je ka gama da wane je kai kaza ko wani yana gabanka kana magana da wani ta bayansa wanda shi wannan na gaban naka baya gani kai wa wancan ishara da wani abu wata rana wani daga cikin sahabbai yayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana yace shi baya irin wannan abu domin alama sai ta mayaudara shi idan yana da wani matsayi da zai gaya maka to zai gaya maka baya koyewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya yaudara baya kuma ishara a yi cuta Allah ya tsare to Allah yana sane da ido mai yaudara yana kuma sanin abin da kira za suke boyewa lalle abin daga cikin abubuwan da za su taimaka bawan Allah ya san wannan ibada ta muraƙaba wannan ita ake cewa muraƙaba ita ce wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana a hadisi hadisin sayyidina Umar hadisi na biyu a cikin arba'un an-nawawiyya da ya tambaye shi wa ya tambaye shi bayan ya tambaye shi al-islam ya tambaye shi al-iman sai kuma ya tambaye shi al-ihsan da yace al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'in na yarak ka bauta wa Allah kamar kana ganinsa domin ko ba ka ganinsa kai da idanka wannan na duniya to shi Allah yana ganinka to wannan shi ne muraƙabar ka kiyaye cewa Allah maɗaukaki yana ganinka babu inda za ka ɓuya ka aikata wani abu Allah bai sani ba wannan shi ne tattaunawar mu ta yau akan waɗannan al'amura yaya bawa zai zama mutumin kirki in yana gaban mutane haka in ya ɓuya zai ga girman Allah girman Allah ɗin nan ya hana shi saɓan Allah daga cikin abin da zai taimaka mana mu samu wannan shu'uri ji a zuciyarmu na wannan ibada ta muraƙabar Allah da kiyaye Allah da tsoron Allah mutum ya yi ta'ammuli ya yi tuntuntuni ya yi dubi ya yi nazari cikin waɗannan ayoyi ko wanda kaɗan ne daga cikinsu ayoyin alƙur'ani da Allah ke jan hankalinmu a kan sanin girmansa da kuma cewa yana sane da dukkan abin da muke yi Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi a cikinku da wanda ya sirranta magana da wanda ya bayyana magana sawa'un duk abun daidai ne a wurin Allah ka ɓoye ko ka bayyana Allah maɗaukaki yana sane da shi wa man huwa mustakhfin billayl da wanda yake ɓuya cikin dare ya aikata wani abu ya aikata laifi ya haura wani gida ya aikata wani abu da ya ɓoye da shi da wani ko da shi da wata su aikata abin da Allah baya so duk irin adadin ƙofofin da mutum zai kulle don ya aikata wannan zunubi Allah yana sane da shi to mutum bawan Allah ya sanya irin wannan ilimi a zuciyarsa cewa Allah yana ganin ka duk irin yadda ka ɓuya kamar da wani malami ke cewa kada ka sanya Allah ya zama shine a cikin masu ganinka shine wanda ka fi rainawa ka ɓuya daga ‘ya'yanka ka ɓuya daga matanka ka ɓuya daga mutanen unguwarku ka tafi wata unguwa a unguwar kana dube-dube dama hagu kana tsoron wani ya ganka ka shiga wani wuri da ake aikata abin da bai kamata ba ko ka ɗauki wani ko ka ɗauki wata za ku je ku aikata abin da ba daidai ba a kalli dama a kalli hagu kana tsoron ɗan adam ya ganka amma ka buɗe ɗaki ka buɗe wani wuri ka shiga ka aikata abin da Allah bai yarda da shi ba kuma ka san shi Allah ɗin wannan abin da kake ba zai ɓuya a gare shi ba kana tsoron ɗan adam kana kauce wa ɗan adam amma a cikin masu ganinka a ce Allah ne ka fi renawa shi ne baka damu ya ganka ba lalle baka kyautawa kanka ba Allah ya ce sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil layl wa saribun bin nahar wanda yake yana buya a cikin dare kuma wa zahirun bin nahar shine saribun zahirun wa barizun wanda yake bayyane cikin yini to duka da wanda a bayyane yake a cikin yini ana ganin sa garai ga shi can za a iya nunawa da wanda yake sun sun sun ya ɓuya ya yi amfani da duhun dare ya je ya aikata abin da Allah baya so to Allah babu duhu a gabansa hasken rana baya ƙara masa gani tsananin duhu baya hana shi ganin abin da aka ɓuya ana aikatawa to shine wannan aya take gaya mana Allah maɗauki ke gaya mana duk ɗaya ne a wurinsa don haka ashe in ka ɓuya ga ɗan adam to ba za ka ɓuya ga Allah ba daga cikin ayoyin da kuma ya kamata ko in ce ya wajaba musulmi ya rika tuntuntuni a kansu musamman in lokacin da zai aikata zunubi ya tuno waɗannan ayoyi daga cikinsu faɗin Allah maɗaukaki da yake cewa wa ma takunu fi sha'anin ba za ka kasance a cikin wani sha'ani ba wa ma tatlu minhu min qur'ani ba za ka zama cewa kana zaune kana karatun alqur'ani ba wala ta'maluna min amali ba za ku rika aikata wani aiki ba illa kunna alaikum shuhudan id tufiduna fihi ma'ana babu karatun alqur'anin da za ka yi babu wani aiki da za ka aikata babu wani sha'ani da za ka shiga cikinsa illa face Allah yana shaida a lokacin da za ka kutsa ka aikata wannan aiki yana shaidarka shaida sama take da gani abinda ake ce ma shahada shine abin da ka gan shi abin da ka ji shi abin da kuma ka faɗe shi da baki cewa ka tabbatar da shi wannan shi ake ma shaida shaida sama take da gani shaida sama take da ji shaida kuma sama take da ba da labari sai an haɗa abubuwa uku ake samun shaida shi yasa in mutum ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah to ba ƙaramar magana ba ce ya faɗa cewa ya yarda babu abin da ya cancanta a bauta masa sai Allah kamar yana ganin haka kamar yana jin haka kuma gashi ya faɗa da bakinsa to Allah maɗaukaki mai shaida ne akan abin da muke aikatawa na kowanne sha'ani muka shiga sawa'un aikin alheri ne ko ku aikin da ba na alheri ba illa kunna alaikum shuhudan id tufiduna fi yayin da kuke kutsawa cikin wannan aiki sai kuma Allah ya ce wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dharratin wani abu daidai kwayar zarra baya ɓuya daga ubangijinka wani abu gwargwadon kwayar zarra baya ɓuya daga ubangijinka a ce bai gan shi ba fil ardi a ƙasa in an ce a ƙasa cikin ta can ƙasa dabbobin da suke yawo da jikinsu suke crawling suke jan jiki suke shiga rami da waɗanda suke tafiya da ƙafarsu da waɗanda suke iyo a cikin ruwa dukkaninsu Allah ya san su adadan ya san adadinsu a lissafi ya san adadin yawan kiyashi a ko'ina ya san adadin yawan kifi a ko'ina da duk halittar da take ruwa Allah ya santa da duk abin da ke yawo a sama na tsuntsaye da ɗan adam duk inda ya taka adadin test ɗin da mutum ya taka ya taka taku ɗaya biyu uku zuwa wurin aikin alheri zuwa wurin aikin banza duk Allah ya san a lissafe adadi nawa kai numfashin da kai daga wayewar gari har zuwa baccinka da a cikin baccin duk Allah ya san shi yaya za ka yi tsammanin za ka ɓuya ka aikata zunubi kana jin kunyar mutane kana jin tsoron a tona ma asiri amma shi baka tsoronsa kana tsoron a kama ka a gaya wa duniya ka aikata kaza ka aikata kaza amma shi Allah za ka ɓuya ka aikata kaza kana tsammanin baya ganin ka baka kyauta wa kanka ba Allah ya ce wa ma ya'zubu an rabbik min misqali dharratin fil ardi ko a ƙasa wala fis sama'i ko a sama wala asghara min zalika sai ce ko ƙasa abin da bai kai girman ƙwayar zarra ba wala akbara ko fiye da ƙwayar zarra illa fi kitabin mubin sai face yana rubuce a cikin littafi bayyananne ba ma zancen wai kayi a lokacin da kai Allah ya sani ba a'a Allah ya san waɗannan abubuwan tun kafin a halicci sama da ƙasa da shekara dubu hamsin suna cikin lauhul mahfuz ya san wane da wane ne za su halarci sallar juma'a rana ranar kaza da kaza da kaza daga mutanen gari kaza duk Allah ya sani duk irin yadda ka bayyana da yadda ka buya to Allah yana sani a wata aya Allah madaukaki yana cewa wa qul imalu kuma ku yi aiki fa sayarallahu amalakum Allah zai ga aikin ku yace wa rasuluhu manzon Allah a lokacin rayuwarsa shi ma zai ga aikin ku والمؤمنون ده مؤمني ذا سشيد أيكمكم وستردون إلى عالم الغيب والشهادة سننكم ذا أميدكو زواغا وان ده يسن بوي ده بيني فينبئكم بما كنتم تعملون يباكو لابارن أبين دفوكا كسنشي كنا أي كتاوى أو تعاير ألا ملؤكينا قياما واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه kuma ku sani cewa Allah ya san abin da ke zukatanku don haka ku kiyaye shi ita ce dai waccan ta suratul baqara da muka gabata muka faɗi a baya sannan ya faɗi a wata ayar a suratu taha aya ta bakwai yana cewa wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa in ka bayyana wani zance wata magana to Allah yana sane da abin da aka yi a sirri da kuma abin da ya fi sirri ɓoyuwa akwai abin da ya fi sirri ɓoyuwa shi ne abin da ke zuciyarka sirri za ka yi sirri da kai da mutum ɗaya da mutum biyu to duk abin da ka faɗa Allah ya sani to abin da bai kai sirri ba ma duk Allah ya san shi shine abin da ke yawo a cikin zuciyarka kake kintsawa zaka aikata shi Allah madaukaki har yanzu yana cewa inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama lalle Allah wani abu wani abu kowanne iri duk abin da ya cancanta a kira shi wani abu to baya kuya ga Allah fil ardi wala fis sama ko a ƙasa ko a sama duk Allah ya san shi ka tambayi masana na ilimin zamani yanzu irin abin da suke faɗi na halittar sama duniyan nan da muke cikinta haka take ɗan hinken nan irin girmanta miliyoyin miliyoyin miliyoyi za a sa kafin su kai girman rana ita kanta rana miliyoyinta za a sa a wasu daga cikin manyan taurarin da suka fita girma wannan kuma a ɗaya ne daga cikin inda Allah maɗaukaki ya halitta ɗan gefe guda irinsu irinsu kuma miliyoyi ne halitta Allah ta fi ƙarfin wannan wasan to kuma dukka Allah maɗaukaki yana sane da su haka suke suspended haka suke ba wani abu ne yake rike da su ba shine ma'anar suspended wannan duniyar tamu ba akan wani abu take ba haka Allah bata take floating mu yi yawo a samanta ba a taɓa cewa wani ya faɗo ba wannan ta zagaya nan wannan ta zagaya nan duka shi ai ya gaya mana a cikin alkur'ani shi ne wanda ya ɗaukaka sama bi ghairi amadin tarawnaha sama tana ɗaukake ba tare da wani ginshiki yanzu wannan masallacin in aka gotar da wannan ginshikan nan sai tsakiyar nan ta faɗo saboda ginin ya raunana amma ginin sama Allah in ya ce masa tsaya haka zai tsaya to kuma duk abin da ke ciki Allah yana sane da shi yau shi dan zunubinka da zaka buye da kai da wani ko da wata kana tsoron mutane kar su ganka amma kuma mai wannan halittar baka damu ko ya ganka ba baka jin komai a zuciyarka ya ganka baka jin komai a zuciyarka na firgici cewa zai maka azaba dan adam zai iya ganin ka ƙila mummunan zato ma kawai zai iya nan zai tsaya amma Allah ba abin da bai sani ba na zuciyarka da zuciyar abokin zunubin naka da kuma me kuka aikata kuma a lokacin da kuka aikata ya ƴan uwa mu ji tsoron Allah mu kiyaye ubangiji mu a wata ayar ba mu gama ba har yanzu Allah madaukaki yana cewa yana siffanta munafikai irin abin da suke aikatawa ya ce ya na minan nas suna ɓuya daga mutane su munafiƙai ba sa son mutane su gansu wala ya na minan Allah amma ba sa ɓuya daga ɗan adam daga Allah kai ba sa ɓuya daga Allah ba sa ƙoƙarin ɓuya saboda sun san Allah maɗaukaki yana ganin su shi yasa ya ce wa huwa ma'ahu id yubayyituna ma la yarda min alqawl yayin da suke kintsi cikin dare na washe gari za su aikata wani abin da Allah bai yarda da shi ba to ba su damu da cewa yana kallon su ba amma sun ɓuya daga mutane suna jin kunyar mutane ba sa kunyar Allah siffa ce ta munafiki baya kunyar Allah amma yana kunyar mutane a wata aya Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa am yahsabun ko suna zato ne anna la nasma'u sirrahu wa najwahu mutane ko suna tsammani mu ba ma jin sirrin da suke a junansu wa najwahum da gagganawa da suke da juna bala sai Allah ce bari wannan zance tabbas muna jin me suke yi ba wai haka ba ma wa rusuluna ladaihim yaktubun manzanninmu wato mala'iku suna gabansu a lokacin da suke aikata wannan aikin kuma suna rubutawa ya bawan Allah duk inda ka ɓuya ka aikata laifi zina ce liwatsi ne sata ce zamba cikin aminci mala'iku suna nan sun zuba ido suna kallon ka in ka ɓuya daga mutane ka yi a ranar da ba kowa ka faki idan mutane ka yi to akwai wani idan yana kallon ka ba ka ganinsa mala'iku suna rubutawa ko kunyar mala'ikun nan masu tsarki wanda in wani abu ya yi wari da yawa ma ba sa zuwa inda kare ba sa zuwa wani abu yana kawar da su saboda abu mai tsarki kawai suke so to amma duk da haka suna kallon mai kake yi kai ba ka jin kunyarsu to ballantana mahaliccinsu da ya aiko su ba dan bai sani ba suke rubutawa ba za su gaya masa abin da bai sani ba a'a ya rubuta shi a lauhil mahfuz cewa wani zai kaza wani zai kaza wani zai saba wa Allah to ka ji tsoron wannan abun ya kai bawan Allah ka tuna Allah Allah yana ganin ka duk abin da kake aikatawa wa qala subhanahu Allah har yanzu yana cewa wa indahu mafatihul ghaib mabudan gaibi suna tare da shi babu wanda ya san su sai shi kadai la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr yana sanar da duk abin da ke cikin sarari shine albar sararin da ba ruwa ba da kuma abin da ke cikin teku duk Allah ya san shi wa ma tasqutu min waraqati to dan Allah ka dauki wani misali gashi babu wani ganye ganyen bishiya ku duba yanzu lokacin bazara da sanyi da kuma lokacin da zaka ga ganye yana zubowa daga jikin bishiya yana faduwa to babu ƙwaya ɗaya da zai balle daga jikin reshen sai faɗo ƙasa illa ya alamu ha sai face Allah yana sane da shi da yana da wata alama ko suna da aka san shi da shi to Allah ya san shi to Allah ko ba alama Allah ya san komai wanda ya halitta yana bukatar sai ya sa alama ya gane shi baya bukata to wanda ya san wannan ya kai bawan Allah ya za ka ɓuyan masa ka je ka aikata zunubi bawan Allah ka ji tsoron Allah sannan ya ƙara ya ce wala habbatin ko wata ƙwaya ƙwayar gero da ka shuka ƙwayar dawa masara acca da dukkan abin da ka sanya a ƙasa fi zulumatil ardi a cikin duhun ƙasa yayin da aka shuka wala ratsubin abin nan ko ɗanye ne wala yabisin ko busasshe illa fi kitabin mubin to shi ma yana nan a cikin littafi alawil mahfuz Allah ya riga ya rubuta shi za a same shi ya bayin Allah waɗannan ayoyi akwai buƙatar ka je ka nemo su a alƙur'ani ka riƙa yawan karanta su kuma duk lokacin da shaidan ya laɓaɓo ya ziga ka ka aikata wani abu to ka tuno waɗannan ayoyi cewa babu abin da za ka aikata sai face Allah yana ganinka ya ku uwa musulmi da muraƙabar Allah bawa yake bautawa ubangijinsa kuma a yake gina imani kuma yake korar shaidan ita wannan muraƙaba tana kasancewa jamalul haya ita ce kyawun rayuwar nan ta duniya kyawun rayuwar duniya ita ce a kowane lokaci kana sane da Allah subhanahu wa ta'ala kuma abin da zai gyara maka rayuwarka ce daɗi ita ce wannan kuma sannan wa sa'adatun nasi shine sababin da zai sa mutane su samu sa'ada da farin ciki ya bayin Allah wannan abin shi ake cewa muraƙaba kiyaye Allah sanin Allah ya san da kai sanin Allah ya san aikinka sanin cewa Allah yana jin abin da kake aikatawa kuma kai kokari ka aikata abin da Allah ya yarda da shi wannan ita ake cewa muraqaba wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa yayi wani wa'azi wa'azin da har mutane sai da suka yi kuka ku saurari wannan wa'azin yana cewa la ya'tiyanna unasun wasu mutane za su zo min ummati daga al'ummata ma'ahum hasanat suna da ayyukan kirki da suka aikata kajibali tihama kamar irin manyan duwatsun ƙasar tihama a ƙasar saudiya yanzu akwai area da ake ce tihama area ce mai yawan duwatsu manya-manyan duwatsu ya ce ayyukan mu ma muna da irin wannan duwatsu to mutumin da zai zama ayyukansa na kirki sun kai irin wannan girman wannan manzon Allah sallallahu alaihi yayi misali da shi ne saboda mutane abin da suke kwatan suke fahimta kenan na irin wannan wato misali za su zo irin wannan mutane sai Allah ya kifa su akan fuskar su sai a sa su a wuta la ilaha illallah sun aikata sallar farilla sun ba da sadaka sun yi sallar dare sun yi kaza sun yi kaza azumin nafila sun kyautata wa iyaye manya-manyan ayyuka sun aikata amma kuma sai ku gansu an sa su a wuta ƙala sauban sai sauban ya ce sifhum lana ya rasulallah ya rasulallah ba mu siffarsu gaya mana waɗanne irin mutane ga ayyukan kirki sun aikata amma kuma an sa su a wuta shi ne manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce yusalluna kama tusallu suna sallah irin yadda kuke sallah wa yasumuna kama tasumun suna azumi kamar yadda kuke azumi wa lahum wirdun min al-layl har sallar dare suna yi ghayra annahum sai dai cewa sai dai cewa in suka kadaita da abin da Allah ya haramta suna aukawa su aikata suna manta ganin da Allah yake musu suna manta cewa Allah yana jinsu daga sun kaɗaita ba kowa to sai kaga cewa ba sa muraƙabar Allah sai su aikata zunubi bayan ku a bayyane mutane sun san su da aikin kirki to waɗannan mutanen haka Allah maɗaukaki zai sanya su a wuta ya Allah muna roƙonka Allah karka sanya mu a ciki Abu Darda'i yana cewa liyattaqi ahadukum an tal'anahu qulubul mu'minin ɗayanku ya ji tsoron Allah ya kiyaye kada zukatan muminai su tsine masa wa huwa la yash'uru alhali bai sani ba ya bi ma'asillah yana ɓuya yana aikata saban Allah fayalqa Allah alaihi albugh fayulqi kai fayulqi Allah alaihi albugh sai Allah ya jefa masa kiyayya Allah ya ƙi shi Allah ya ƙemace shi ya kyamace shi ya jefa kuma ƙiyayyarsa fi ƙulubil mu'minin a zukatan mu'mini ma'ana idan saɓanka ya yawa da rashin jin kunyar Allah ya maka yawa a zuci to haka Allah zai sanya zuciyar muminai ta ƙika sai ka ga ka zama wani mutum abin ƙi a tsakanin mutane lalle muraƙabar Allah ta yi rauni a zukatan mutane da yawa har ya zama cewa ta zama wani abin kaucewa wani abu ne da mutane sun yi watsi da shi a wannan zamani da muke ciki sai kaɗan daga cikin mutane ake samu suna da wannan muraƙaba ta Allah an wayi gari da yawa daga cikin mutane sun fi tsoron halitta kasu gansu amma ya manta mahalicci bai damu da mahalicci ya gan shi ba za ka ga ma'aikaci mai aiki abin da ya fi tsoro shine shugaban aikinsa supervisorsa a aiki ko babba wanda yake ƙarƙashinsa shi yake tsoro in baya nan har aikawa zai aje a dubuwa ne yana nan in baya nan sai ce mu ma bari mu kama hanya mu fita saboda shugaban wurin baya nan haka nan mai gini lebura yana tsoron iya birkilansa ne daga baya nan sai ya aikata abin da ya ga dama saboda me baya tsoron Allah a cikin zuciyarsa haka nan ma'aikaci a ofis shi ma abin da ya dame shi na sama da shi in ba don haka ba to da ya yi abin da ya ga dama haka nan mai kasuwanci mai saye da sayarwa shi ma abin da yake tsoro shine in ya yi kaza za a hana kaza za a hana kaza dokar ƙasa za ta haushi baya tsoron dokar Allah haka mai kwangila shi ma a bashi kwangila akan wani abu bai damu da aikin ya yi kyau ba abin da ya dame shi kuɗin da zai shigo gare shi ba zai damu da masu aikin nan sun yi aikin da ya kamata an sa siminti ya isa an sa katakon da ya dace an yi foundation mai ƙarfi an yi rufi mai ƙarfi duk bai dame shi ba abin da ya dame shi kawai kuɗinsa ya shigo baya tsoron Allah cewa zai haɗu da shi gobe kiyama duk wannan alama ce ta rashin muraƙabar Allah ɗalibi ba wanda yake tsoro sai malaminsa a gabansa in jarabawa ake yi zai sata ta jarabawa in ba kowa da yake ganinsa duk wannan rashin ganin girman Allah ne haka matar gida ta cuci mijinta ta yi alaƙa da wanda ba mijinta ba tana ɓoyewa mijin haka nan miji yana ɓoyewa mata alaƙoƙinsa duk wannan alama ce ta rashin muraƙabar Allah subhanahu wa ta'ala da kuma kiyaye shi ya ku bayan Allah mu cika da wannan kalma ɗaya biyu wanda daga cikin magabata humaidun at-tawil yana cewa la in kunta asaita Allah khaliyan in ka saba wa Allah a boye zananta annahu yaraka amma kana zatan kana da yaqinin cewa Allah yana ganinka laqad laqad tara'ta ala amrin azim to kai babban abu kai mummunan abu ka san Allah yana ganinka amma ka ci gaba ka aikata wannan to kayi babban abu wala in kunta zananta anna Allah la yaraka in ku kana zaton Allah baya ganin ka yace faqad kafarta to ka kafirta domin me ka ƙaryata duk ayoyin da Allah yace yana ganin kowanne bawa a lokacin da yake aikata kowanne aiki to in kana jin cewa yana ganin ka amma duk da haka baka ji kunyarsa ka fasa ba to ka aikata babban abu tsaurin idanka ya yi yawa ga ka kana gaban mahalicinka har wani wani daga cikin magabata yana cewa yanzu waye a cikinku sarkin gari ko shugaba zai umarce shi ya yi abu a gabansa ya ce ba zan yi ba na ƙi ai yana jin nauyi to ya za a yi ubangijinka ya ce kai sallah ka ƙi ubangijinka da yake da wuta da aljanna shugabanka ba shi da wuta ba shi da aljanna amma kai tsaurin ido ka san cewa ubangiji yana ganinka ka je ka yi abin da Allah maɗaukaki baya so ya ku bayin Allah mutuna kuma da ita za mu rufe wasiyar lukman ga ɗansa da yake cewa ya bunayya ya kai ɗana inna ha yadda lamarin yake shine in taku mithqala habbatin min khardalin in akwai gwargwadon ƙwayar komayya fatakun fi sakharatin ya zama tana cikin wani dutse aw fi samawati ma'ana ƙwayar ka ɗauki ƙwayar gero misali a ce a can cikin wani dutse ko a sama ko a ƙasa ya ci biha Allah to Allah zai zo da ita gobe kiyama ma'ana duk ƙanƙantar abu a duniyan nan Allah ya san da shi kuma gobe kiyama sai an zo da shi cewa ya san Allah ya halicce shi to ballantana ya kai bawan Allah da Allah ya halicce ka ya sako ka bayan ƙasa domin ka bauta masa kuma ya sa maka dokoki ka yi kaza ka bar kaza to ya za a ka ƙijin kunyar Allah ka aikata abin da ya hana ka ka ƙi aikata kuma abin da ya umarce ka lalle ba a kyauta ba ya Allah muna roƙonka Allah ka sanya mu cikin mutanen kirki Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikeen ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله muna roƙonka Allah ka sanya mu cikin salihan bayi Allah ka sanya mu cikin mutanen kirki Allah ka dora mu akan tafarki madaidaici Allah ka kyautata mana rayuwar nan tamu wannan rayuwar tamu da ka sanya mata iyaka da kwanakin da za ta kare to ya Allah ka kintsa mu ya zama su zama kwanakin mu na ƙarshe su fi kwanakin farkon mu kyau da kuma zaman alheri a gare mu ya Allah muna roƙonka ba mu zaman lafiya a ƙasar mu Allah ka taimaki shugabannin mu Allah ka tsora su akan tafarki madaidaici Allah ka tsare su kuma Allah ka ba su mashawarta na ƙwarai ya Allah ka kyautata mana rayuwar mu halin da al'umma take ciki ya Allah ka sauƙaƙa mana Allah ka biya duk wanda ke cikin wani kunci yake da wata bukata a gunka ya Allah kuma dukkan mu masu bukata ne a gunka ya Allah ka biya wa kowa bukatarsa ta alheri duk wani abin sharri kuma Allah ka kaɗe mana Allah ka tabuwa madda ƙasan nan tamu cikin natsuwa da kwanciyar hankali wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin umu ila salatikum yarhamukum